بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعدل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد حاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ مجلا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان افضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم رمى شهر وشهر رمضان جيرانا بشكرة أولى أيوه دخل في الشجاع daidai da ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyar muna cikin tafsirin suratul araf kuma za mu ci gaba daga aya ta tamanin insha Allah ta'ala wannan karatun ya kunshi ci gaba da bayani akan cewa nasihar annabawa tsarin su guda ne ita nasiha ta annabawan Allah tsarin ɗaya ne kuma Allah madaukaki ya ba mu labarin annabi Nuhu alaihi salam tare da mutanensa sannan ya kawo labarin annabi Hudu alaihi salam tare da mutanensa Adawa Kiram zat al-imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad Adawa mutanen da Allah bai yi halitta irin nasu ba a duniya mutanen annabi Hudu alaihi salam sannan Allah madaukaki ya ba da labarin annabi Salihu alaihi salam tare da mutanen da su ne samudawa. Kowane annabi ga irin nasihar da ya gabatar wa mutanensa, kuma ga irin amsar da mutanen nasu suka ba shi. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ba da labarin manzanninsa ya kawo labarin annabi Lut alaihi salam wa lutan iz qala wa lutan iz qala liqawmi أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ولوطا كما النبي لوط عليه السلام إذ قال لقومه لوكة ديشه ومتعننسا da aka ce mutanensa ana nufin mutanen garinsa kamar yadda malaman tarihi suke faɗa da kuma malaman tafsiri shi annabi ruhu alaihi salam dan uwa ne ga annabi ibrahim alaihi salam wannan yana littafin tarihi na ibn kafir al bidayah wa nihaya da littafin tafsirin da kan kowane littafi ma na tafsir annabi lo dan uwa ne ga annabi ibrahim alaihi salam wa kana qad amana ma ibrahim alaihi salam lokacin da annabi ibrahim ya fito ya bayyana daga cikin wadanda suka fara imani da shi akwai dan uwansa dinnan annabi lo وهاجر معه إلى أرض الشام لوكة النبي إبراهيم عليه السلام يأي قولا yake cewa inni muhajirin ila rabbi zan yi kaura zan bar wannan kasa lokacin da annabi ibrahim ya bar asalin kasarsa ta iraq ya yi hijira zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala yana tare da annabi lut alaihi salam fa ba'athahu allah ta'ala ila ahli kadum wa ma hawlaha min al-qura sai Allah madaukaki ya ba ma dan uwan nasa zo manzanci Allah ya ba ma dan uwan Annabi Ibrahim alaihi salam ya ba shi manzanci shine Annabi Nuh ya tura shi ga mutanen Sadum mutanen Sadum sune waɗanda ke nahiyar kasar Jordan a wannan lokacin domin Annabi Ibrahim ya baro wato yankin kasar iraq ya taho yankin kasar syria ya zo mu ila Allah annabi do ya rika kiran mutanen wannan gari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum amma kanu yartakibuna min al ma'asi wal maharib wal fawahish mutanen garin akwai abubuwan da suke aikatawa marasa kyau Allah ya aiki annabi do alaihi salam zuwa gare su ya zama to mai gargadi mai nasiha mai jan hankalin su daina waɗannan ayyuka don haka idan Allah madaukaki yake wa lutan in qala li qaumi annabi lu lokacin da yake wa mutanansa kaga ba wai ana nufin yan uwansa ne na jini ba ana nufin mutanen garin sa in qala li qaumi lokacin da yake wa mutanansa ata atuna fahisha yanzu kuna zuwa ma alfasha ma sabaka kun bi hadhihi al-ahad min al-alamin babu wanda ya tsere muku da aikata wannan alfasha daga cikin halittu ku ne farkon aikata wannan laifi wato haka shay'un lam yakun banu adam ta'ahaduhu wa la ta'alamu dan adam san irin laifin da mutanen annabi lo suke aikatawa ba ba a taba aikata shi ba har sa sana a zalika ahadu batu alaihim la'ayyun ba har sai mutanen wannan gari suka aikata haka wato mutanen da annabi lo yake musu wa'azi shine tarawa da maza amma Allah madaukaki ya kira shi da atatuna fahisha kuna zuwa ma alfasha ma sabaqakum biha min ahad wannan shi ne abin da malaman tafsiri ke faɗa kamar ibnu kathir kamar al-imam al-qurtubi shi ma a tafsirin al-jami' al-ahkam al-qur'an mujallad 7 shafin 221 wato abin da Allah yake nufi da ma sabaqakum biha lam yakun al-liwa'u fi ummatin qabla qawmihi ba a taɓa samun mutanen da suka yi liwaɗi ba ba a taɓa samun mutanen da suka tara da maza ba kafin zamanin mutanen saduru mutanen da Allah ya tura musu annabi Lut alaihi salam ba a taɓa samun ba shine abin da Allah ya nufi da ma sabaka kun biha min ahadin min al-alamin wannan yana tafsirin Ibn Kathir wa huwa ihyanu dhukur shine tarawa da maza abu ne wanda duniya ba ta san shi ba sai a wannan zamani saboda haka yasa Allah ya aika musu manzo don haka ko da za a samu wani mutumin da zai korafin cewa ai liwaji ya daɗe tun farkon halitta ta kare ta wannan mutum abinda Allah ya faɗa shi ne duniya ba ta san abin da ake kira liwaji ba kafin zamanin annabi Nuh alaihi salam to anan akwai wata mushkila wata mushkilar ita ce ga yadda Allah ya kira liwaji a wannan sura أتأتون الفاحشة شن كن نوم الفاشا ما سبقكم بهذه أحد من العالمين جنا زما daidai mutum ya kira liwaɗi da wannan kalma ta abewa da aka yi da cewa suna ne na annabin Allah wannan babu shakka mushkila ne saboda asalin sunan sa kenan akwai mutane da ke ganin kamar ko annabi lo yana da wani suna da Allah annabi lut ba shi da wata suna illa lutun alaihi salam wannan shi ne sunansa kuma annabi lut da annabi ibrahim alaihi salam ba larabawa ba ne don haka kalma ta abu da kalma ta ibrahim asalinsu ba larabci ba ne amma malaman larabci suna cewa kalmomin suna da ma'ana suna da alaƙa da larabci kamar kalma ta ne saboda haka cewa a kira abinda mutanen annabi ko suke aikatawa da cewa liwadi gashi Allah ya kira shi alfasha a kodin suke ganin kuskure babu shakka wannan ba kuskure ba don an kira abinda suke aikatawa da sunan liwa ba laifi ba ne na'am asalin kalma ta abdu sunan annabin Allah kalma ta abdu sunan annabin Allah ne amma kasancewar abinda mutane suke aikatawa alfasha ne maza su tara da maza a kira wannan aikin nasu liwafi ba laifi ba ne akwai bayanin da shi bakar bin abdullahi abu zaidin ya yi a littafin sa mu'jamul manani sababiyya shafi na ɗari hudu da saba'in da shida dama littafin ya rubuta shi ne saboda magana akan kalmomin da bai dace a ringa kusurta a cikin wannan littafin sai ya kawo magana game da kalma ta liwaf asalin kalman babu shakka suna ce ta annabin Allah shi ne annabi Lut alaihi salam yace wa lam yamkani hadha al-itlaq al-liwa ala hadhihi al-fi'lati shan'a ba laifi bane saboda an kira wannan aikin da cewa liwa duk da cewa sunan annabin Allah ne Lut واللوطي على فاعلها ko babu laifi don an kira mai aikatawa da cewa mai liwafi wato an yi amfani da kalma ta abu wacce kuma asalin da sunan kalma ne ta wato kalma ce ta sunan annabin Allah yace babu laifi me dalili me yasa yace babu laifi don an kira wannan alfashin da suna liwa akwai dalili yace na farko dai ashba'a على إثباتها العلماء من غير خلاف يعرف tsawon tarihin musulunci ba a samu wani malamin da yake ba babu kyau ka kira alfasha ta maza maza su tara da maza wannan alfasha ka kira ta suna da wani ba ba a taɓa samun wani malami wanda yake babu kyau ba tsawon tarihi to kaga kuma idan ba a samu malamin da ya nuna cewa babu kyau ba a yanzu mutum ya ce ba shi da kyau babu shakka yana zama wato shi shi ga addinin Allah. A Sheikh Bakar bin Abdul Abdullah yake idan ka duba tarihi malaman fiqh kusan da sabon fiqh za ka ga ana rubuta babuka da suka shafi al-jawab ko al-lutiyya kamar misali da kafai na hadisi haka nan malaman tafsiri wal muhaddithuna fi sharh sunnah واللغويون في كتب اللغة يقول وفي الرجل يأتي المرأة في دبرها أطلق عليه اللوطية الصغرى وعندما كلمة تنا لأنني إما لقى النبي صلى الله عليه وسلم وكما لقى صحابتها مثال شيء أقوى حديث عبد الله بن عمرو لكما عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر وكما لما سمع شيئا يا إذا النبي صلى الله عليه وسلم malaman hadisi wato dole mu kashe shi ko wanda da ke ganin maganar Abdullah bin Umar ce don haka hadisin mawquf akwai wanda da suke ganin a'a ba maganar Abdullah bin Umar bane don haka hadisin marfu wato hadisin daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa hiya lusiyatu sughra miji ya tara da matarsa ta dubura to akwai riwaya guda annabi ne da kanka yake wannan karamin duwaki akwai wata riwaya da take nuna cewa Abdullah bin Umar shi ne wanda ya faɗa yake cewa hiya dhumqiyatu sughra karamin duwaki kaga idan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalma ya faɗi cewa manzon Allah ya furta kalmar liwa maimakon al-fasha idan kuma manzon Allah zai furta kalma ta al-liwa duk da ya fi kowa sanin cewa sunan annabin Allah ne Allu amma duk da haka yake hiya dutiyatu subra kaga ya nuna kenan dan an kira alfatin da suna bai waji ba ne ba tun da manzon Allah da kansa ya kira haka hadisin yana musnad Imam Ahmad da kuma musannaf na Ashab Abdul Razzaq da musnad Imam Bazzar da kuma musnad Nasa'i fi ishrat nisa da littafin al-Imam al-Tabrani al-Awsat da kuma Sunan al-Kubra na al-Imam Bukhari haka nan Shu'ab al-Iman na al-Imam Bukhari waɗannan littafai duka sun kawo hadisin Abdullah bin Umar ɗayan biyu ne ko dai Abdullah bin Umar ne ya faɗi haka ko kuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa amma babu shakka hadisin ya isa ga Abdullah bin Umar hadisin ya isa ga Abdullah bin Umar don haka ya tabbata ɗayan biyu ko dai Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda ya kira kalmar da sunan lufiya kubra ko kuma a'a ko dai Abdullah bin Umar da ya rawaito hadisin ne ya faɗa ko kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa kuma akwai hadisin Abdullah bin Amr wanda wasu ke ganin cewa hadisi guda ne ko dai hadisin Abdullah bin Umar ko a ce hadisin Abdullah bin Amr an samu sabani wajen wato kalmar wanda ya rawaito hadisin bin Amr ne ko ko bin Umar tambaya aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam billazi ya'ti imra'atuhu fi duburiha mutumin da ke tarawa da matarsa amma ta duburansa wanda ke tarawa da iyalinsa ta duburansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hiya al-luqiyatu sughra wannan ita ce karamin duwani annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya nuna cewa da kansa ya faɗi wannan kalma al-ruqiyya hadisin yana sahihu tarhib hadisi na dubu biyu da dari hudu da ashirin da biyar saboda haka sai shek bakatin abdullahi ya ce وإذا كانت مدابرة الرجل المرأة تسمى في لسان الصحابة كقدر ما حديث بيتك النبي أتي يا سيدي عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو kaga ce nan da ya nuna cewa sahabbai sun furta wannan kalma ta liwa sun kira liwaɗi da suna abu fiye su kubra karamar liwaɗi karamin liwaɗi wanda ya tara da matarsa ta kubra fa za a zama haza annahum kanu yutulquna ala hadhihi al-fahsha isman biwa ya nuna cewa sahabbai a zamanin suna kiran wannan alfashin da suna liwa ko da a ce ma ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalma ta aliwa ba bare hadisin da yawa malaman hadisi suna suna cewa hadisin ya isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato annabi ne da kansa ya furta wannan kalma kashin liwadi wanda ya tara da matar fasirura babban liwadi ba shine wanda namiji ya fara da wani namiji in ka samu littafin rawdatul muhibbin da ibn al-qayyim al-jawziyya ya yi magana a kai ya kawo labarin sahabbai waɗanda ke suka furta wannan kalma suna da yawa haka nan al-musamman na ibn abi shayba ibn abi shayba shi ma ya kawo sunayen sahabbai waɗanda suka furta wannan kalma saboda ka kalman ba daga yau ne aka fara mu'amala da ita ba tun zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an san wannan kalma da sunan liwa an san cewa sunan annabin Allah ne babu shakka sunan annabin Allah ne annabi Lut alaihi salam amma ya tabbata kuma sahabban sun kira abinda mutane suke aikatawa da cewa sunan liwa to idan ka dawo ga alqur'ani ba shi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa game da lewa ya kira da suna alfasha shi ne yadda ya cikin wannan aya da muke karantawa annabi lu annabi lu alaihi salam yake iz qala li qaumihi ata atuna al-fahishata ma sabaqakum bi hadhihi ahad min al-alamin kaga cikin alqur'ani abinda ya kira abinda Allah ya kira namiji ya tara da namiji ko ku tarawa da mace ta duburanta Allah ya kira wannan aikin da sunan alfasha أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين كما كرم من تشيوى الله يجرى زنا نسونا الفاشا في كما تشيوى القرآن الله يجرى لواء namiji ya tara da namiji da sunan albasha kuma Allah ya kira zina da sunan albasha a cikin Al-Qur'ani a surat Al-Isra aya ta 36 shine cewa za ka tarafu wala taqrabu zina
ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا الله يجي kada ku kusanci zina sai yace ne innahu kana fahisha anan fa wa ta'kuna fahishaka kaga al-liwaq al-bashari zina al-bashari haka Allah ya kira ku wani wannan yana cikin dalilin da yasa aka kawo malamai da ke ganin hukuncin ku tsaye saboda yadda Allah ya tabbata ba a cikin alqur'ani da yake malaman fikihu akwai wanda ke ganin in aka samu mutum yana liwa hukuncin da ake masa irin hukuncin wanda ake mazinaci babu bambanci saboda haka Allah ya danganta su idan ka dawo ga hadisin annabi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisin da muka karanta baya wanda baka bin Abdullah yake magana akan cewa manzo Allah ya kira mutumin da ya tara da matarsa ta duburarsa ya ce hiya lusiyatu kubra ya kira aikin nasa da cewa karamin karamin tuwa ne wannan hadisin ana cewa ya isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma hadisin da ya fi yawa kalmar da ta fi yawa daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam game da namiji ya tara da namiji manzon Allah yana kiransa ne amala kauni lusi yana kiran yana kiran da cewa aikin mutanen lu wannan hadisi sun fi yawa hadisi guda ne wanda aka ce ake ganin annabi ya taɓa furta kalmar al-liwa shi ne hadisin Abdullah bin Umar shi ma hadisin ana ganin imma mawqufun aw marfu ko dai ya isa ga annabi ko ko ya tsaya ga Abdullah bin Umar amma akasari hadisai suka fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana kiran namiji ya tara da namiji da sunan amalan aw dinubi misali akwai hadisin Abdullah bin Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yace man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin wanda kuka same shi yana aiki irin aikin mutanen lut kaga ya kira ya kira abin da suke aikatawa aikin mutanen lut faktulu fa'ila wal mafula bi sai ku kashe wanda yake liwadi da wanda ake masa liwadi wannan hadisin yana sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan ibn majah sunan imam ahmad hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahih sunan ibn majah hadisin dubu biyu da saba'in da biyar sahih jami sahih hadisi na dubu shida da dari biyar da tamanin da tara da kuma irwabu dalil hadisin dubu biyu da dari uku da wannan ya tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam idan kun samu mutum yana aiki irin aikin mutanen mu manzo Allah yake ku kashe wanda yake da wanda aka kashe amma wannan hadisin sai zama da yawa sun samu kuskuren sa saboda haka idan mutum ya tarar da wani yana laifi sai ɗauko makami ya kashe shi ba haka ba duk inda manzon Allah ya magana hukuncin kisa ba mutum zai ke ɗaukar sa ba wake da ikon yin su shine alƙali saboda akwai buƙatar a tabbatar shin aikin ya faru ko bai faru ba domin wani lokaci akan yada jita-jita na ɓatanci ga mutum saboda ka idan za a yi garajen kisan mutane ba tare da an yi bincike ba babu shakka za a yi nadama Allah ya mu gani saboda ka a shari'a duk inda ka ji an ce annabi ya ce ku kashe wani ba wai yana nufin ku zara ta ko ji kawai ku zo ku kashe ba akwai buƙatar hukuma ta tabbatar da abu kafin nan ta tabbatar da laifi sannan a hukunta mai laifi akan tsarin da sunna ta kawo wannan shine abin da malamai suke magana akai kamar in ka duba fatawar lajna mujallal na biyar shafi na shirin da mujallal na shirin da shafi na biyar fatawar lajna mujallal na shirin da shafi na biyar duk inda ka ji an ce wanda ya aikata kaza a kashe shi ba wai kisan kaza ka yi na kashe ba yi kokari ka samo shaidu ka tabbatar da shaida ka tsaya kuma ka ga cewa an kai gaban hukuma hukuma ta tabbatar da laifin mai laifi domin da yawa mutane sukan kunna batanci ga mutane mutum yakan iya shirya makirci na batanci ga wani saboda ka da zarar kawai an ji sunan wane yana riwani sai a kama hukunta alhali kuma inda an ji shi za a samu ba gaskiya ba Allah ya riga ya ja hankalin mu cikin alqur'ani in ja'akum fasiqun bi nabain fatabayyan labari in ta zo mara kyau a bi salsala a bi gaskiya a bincika kafin a tsaye da hukuncin Allah akan mai laifi Allah ya samu gani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kan aikin mutanen lo yana kiransa amala qaumi lo amala qaumi lo man wajadtumu ya'malu amala qaumi lo ne bakon yake wanda kuka same shi yana liwadi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda kuka same shi yana aiki irin na mutanen lo saboda haka ita hatta da taban hadisai kana dubawa za ka ga yadda suke yin babi din ya bambanta yadda suke yin babi in za a yi magana a kan hukuncin liwa za ka ga babu sun bambanta kamar misali al-imamu tirmidhi yace ma ja a fi haddin lufi al-imamu tirmidhi ya yi babi babi shine hukunci da ya zo game da yadda ake haddi ga mai liwadi kaga al-imamu tirmidhi ya ɗauki kalmar al-lufi kai ya yi amfani da ita haka nan al-Imam Abu Dawud da al-Imam Ibn Majah su kuma a babu yadda suka yi nasu babi al-Imam Abu Dawud da al-Imam Ibn Majah suka ce babu babu fi man amila amala kaunihi al-Imam Abu Dawud da al-Imam Ibn Majah suka ce babi da yake bayani game da hukuncin wanda ya aikata aiki irin na mutanen mu kaga al-Imam Tirmidhi shi ya yarda ana iya amfani da kalmar al-lufi akan wanda ke tarawa da maza الإمام أبو داود الإمام ابن ماجه suka sun dauko yanda hadisai suka fi yawa zuwa daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne man wajadtumuhu ya'malu amala qaumin sun da suka ni jayar da wannan kalma a kai duk da cewa ba da ki bane ji maka rubin abu ba yana cewa ai kamar misali malamai na farko irin Ar-Rajibul Asfahani wanda ya rasu hijira na shekara 502 yana cewa كونهم تلوث فلان إذا تعاطى فعل قوم لوط akan ce wane ya yi liwaɗi idan aka tarar yana tarawa da maza saboda aikin da ya aikata aiki ne irin na mutanen ruwa فمن طريق الاشتقاق فإنه اشتق من لفظ لوط أن تروني لك كلمة لوط النبي النبي wanda shi annabi zo asali hana aikin yake ba mai aikata wa bane annabi zo alaihi salam mai hana aikata abin da ke yi annabi an zali kazalin lafzin muta'afi na lafzi ba wai waɗanda suke liwaɗin bane ake kiransu masu liwaɗi wato ainihi alliwaf kalma ce da aka furo daga sunan annabin Allah wanda yake hana su aikata ba laifi ba ne kuma dan an yi amfani da wannan kalma kasancewar yana da asali in ma daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuwa daga sahabbai yace duk da haka yana ma da misalai kamar misali akan ce ai wannan labarin Isra'iliya ne idan aka ce labarin Isra'iliya ne ya kai labarin bai da kyau ba gaskiya ba ne amma waye Isra'ilu din nan Allah ya tabbatar mana Isra'ilu fa annabi Yaqub amma idan labari idan mara kyau ne sai ce labari Isra'iliya idan an turo shi ne daga labarin wato Amurka kai sai ce Isra'iliya kasancewar ana kinkina labari da Isra'il annabi Yaqub cewa labarin bai inganta ba ba fatanci ne ga annabi Yaqub alaihi salam kasancewar ana kiran aikin mutanen Rom da sunan Lewa ba batanci ba ne ga annabi Rom alaihi salam saboda asali kalmar ko a larabci ta dace da aikin da mutanen su ke kamar yadda baka tuna Allah ya bayani a wannan littafi don haka ba laifi bane don ka koya mai misali dan ka suna Rom alaihi sunan annabi Rom amma in ka kura sai zama a dalilin haka mutane a tsawon tarihi ba su amfani da wannan sunan saboda kalmar ta ɗauki ma'ana biyu sai ya zama asalin sunan annabi ko sai ya rinjaya a kan siffar aikin mutanensa kasancewar su ne mutanen farko da suke aika suka aikata wannan a duniya sai ya zama sunan nasa ya rinjaya ga ainihin aikin nasu amma wannan bai hana mutum ya sa makansa suna lokaci ba ba zai bari illa dai malamai na kyamatar haka saboda bai tunda kalmar tana ɗaukar ma'ana biyu kalmar tana ɗaukan ma'anar zo annabin Allah kalmar tana ɗaukan ma'anar zo mai tarawa da maza to kaga maimakon ka sa kalma irin wannan wacce take iya ɗaukan ma'ana biyu ko maka ɗauko sunan annabin Allah wanda babu shi a tare da shi amma don a tarihi an samu malamai da suke sunan annabi kamar misali akwai Lutu bin Yahya al-Kufi wani malami ya rasu hijirar shekara 157 shekarar da dubu da ɗari biyu da saba'in da takwas da mutuwa a yau labarin sa yana siyar a alamin nubala mujallar da goma sha bakwai sha biyar ɗari uku da biyu don an sa suna zu ba a yi laifi ba magabata an samu da suka sa sunan kuma sunan annabin Allah ne amma nisantar saka sunan shi ne mafi dacewa tun da ya ɗauki ma'ana ta shi sanabi lo alaihi salam ya ce wa mutanensa a ta'atuna fahishata ma sabaka kun biha min ahadin min al'alamin yanzu kuna zuwa ma alfasha alfashan da babu wanda ya riga ku aikatawa babu wanda ya riga ku aikatawa min alalamin a duniya malaman tafsiri suka ce su ne farkon su yi irin wannan alfasha a duk duniya alhassan zakari yana cewa mata ne ba su zalika bil quraba na akwai masu fahimtar kamar shi alhassan zakari yana cewa ai mutanen annabi lo ba ka ainihin liwadi din suyar suna yi dai ga baki idan baki sun zo gari da su suke wato da baki ne suke riwazo walam yakun yaf'aluhu ba'dhum bi ba'd wannan fahimta guda ne Muhammad bin Sirin ba wannan yana tafsira Imam Qurtubi shi ma ta ne yace laysa shay'un min ad-dawabi ya'malu 'amala qaumin lut illa al-khinzir wal-himar babu wata dabba da take riwaya in banda alade sai kuma jakuna al-humur daga adadi sai jaki saboda haka ko da a dabbobi ne dabbar ma da suke liwadi ka zama ce Allah shi kare ya ce a gaba إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون النبي عليه الصلاة والسلام ce innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan lalle ku kuna zuwa wa maza da sha'awar wato kuna tarawa da maza saboda shirin sha'awa min dunin sa'i a maimakon mata min dunin nisa'i a maimakon mata wato suna zuwa ga maza da sha'awar su a maimakon mata yana da sha'awar jima'i bal antum qaumun musrifuna kai ku dai mutane ne masu farka wato aikin nasu ba wajewa ne kawai bane aikin yana da yawa suna da munanan halaye wato kusan ba a taɓa samun marasa kunya na farko a duniya kamar su ba don haka yasa barnar tasu tana da yawa barnar tasu tana da yawa ba wajewa ne kawai bane shi yasa yake bal antum qaumun musrifun ku dai mutane ne masu barna wanda babu shakka inda za ka tattaro ayoyin alkur'ani su kai magana game da tarihin annabi Nuhu alaihi salam za ka gani abubuwan nan suna nan da yawa misalin su shine yadda zuwa suratul ankabut wa lutan iz qala li qawmihi innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin a innakum kaga ta tambaya a innakum lata'tuna ar-rijala shahwata a innakum lata'tuna ar-rijala ya faɗi guda shine wanda Allah ya faɗa a nan suratul a'raf da shahwa عندكم لتأتون الرجال نفر كوشنا وتقطعون السبيل كنا ينفشي da makani suna tsare hanya suna daɗe hanya kaga laifi da biyu kenan na uku ba wa ta'tuna fi nadikum munkar kuna zuwa da abin ki a wuraren haduwanku a wuraren taron ku duk inda suke taro suna abin kunya kaga abubuwa guda uku kenan annabi Nuhu ya faɗa musu amma a nan suratul Isra a suratul A'raf sai Allah ya dunkula ayyuka uku din annabi Nuhu yake bal antum qaumun muslimun ku dai mutane ne masu barna wato ba ba aiki guda bane to ba ayyukan kuma da suna da yawa ayyukan namu suna da yawa a wancan sura fa maka da jawabu kawai illa an zamu inna bi azabillah in kunta min as-sadiqin qala rabbi ansurni ala al-qawmi al-mufsidin kaga nan ma yana nuna cewa ba kafar a littafin tafsirin al-imam al-baydawi shine anwar al-tanzil wa asrar al-tawil a mujallad al-shafi da yuku da goma sha hudu yake annabi nuh alaihi salam yana gaya wa mutanensa cewa abubuwa guda uku din nan da suke yi abubuwa ne marasa kyau wanda kowane ɗaya daga cikin su ya isa a dalilin sa Allah ya halaka kowane ɗaya daga ciki a dalilin sa Allah ya isa Allah ya halaka ba amma ga shi sun haɗa abubuwa guda uku shi yasa Allah ga annabi ya haɗa musu a innakum la ta'tuna rijala wa tadfa'una sabila wa ta'tuna fi nadikum munkara kaga abubuwan guda uku ne ba ma ɗaya ba wanda guda ɗaya ma ya isa Allah ya halaka ku to gaskiya ya kamata ku yi hankali ku kiyaye amma annabi ya kun gane ba ai amsar da suka ba ku suka ba annabi kuma shi ne ita nabi azabai ba ka zo mana da azabar Allah ba wai magana cewa mu daina abin da muke yi ba ka zo da azabar Allah ba wai abin da muke yi ka tana mu ba al-imamu bai bawi yace annabi zo alaihi salam ya tabbatar annahu qamu ala salatati a'mal al-fahsha sun kai da abubuwa guda uku ne marasa kyau ya tarattabu alaiha al-fasad fil ardi kowanne ɗaya daga ciki yana ɓata duniya fashi da makami yana ɓata duniya liwaɗi yana ɓata yana ɓata duniya sannan al-munkar a wajen taron su shi ma yana ɓata duniya menene al-munkar din nan wanda shi ne al-mujahara bil fawahish laifi na uku wanda suke aikatawa in ka ɗauki fashi da makami yana bata duniya wannan Allah da kansa ya faɗa shi yasa yake rabbin surni ala qaumil mufsidin ya Allah ka ka bani taimako akan mutane masu barna da zaran an fara kashi da makami duniya ta lalace wannan abin da Allah ya siffanta shi da a suratu ma'ida ke na aya ta talatin da uku inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'awna fil ardi fasada wanda ya nuna cewa fashi da makami alfafadu ne barna ne yana lalata zaman duniya in daga gadin duniya da ba to waɗanda mutane suna aikata ga liwali sannan abu na uku wa ta'tuna fi nadikum mulkan kuna zuwa da abin ki a wurin taron ku abin ki da suke shine al-mujahara bil fawahish al-mujahara bil fawahish suna fitowa fili su nuna alfaja wato ba su da kunya ko kadan ba a idan sun haɗu a ɗakin taro sai kowa ya shuke kirara su rika kallon al'aurar kaga annabi no saboda munin aikin nan bai faɗe shi ba illa dai kawai yace wa ta'tuna fi nadikumul munkar kuna zuwa ga mummunan aiki a wurin taron ku kuna zuwa ga abin ki abin da shari'a ta ki a wurin taron ku saboda haka za su kuje tsirara a cikin taro za su yi liwaki a cikin taro ba wai a ke ba za a bayyana a gaban jama'a suke yi sannan suna da wata muguwar ɗabi'a idan suka haɗu ɗin mutane za su rika yin hutu abin da ake ce mutu za su ya su ba abin kunya ba ne ba mutum ya kunce wandonsa ya tuɗe tsirara ya jima'i cikin jama'a ya fito yana tallata abin da ya aikata a gurin alkaba'in hiya munkarar duna mubalaka ya hali waɗannan munanan ayyuka su ne abin da annabi zuke yake nufi da ta'ati wa ta'atuna fi nadikumul munkar kuna zuwa da abin ki a wuraren taro kuma in ka dubi yanda masu riwaji suke a duniya a yau irin yanda siffar mutanen annabi ruwa suka yi ne a wancan zamani irin siffar mutanen annabi ruwa a wancan zamani haka masu riwaji suke a wannan zamani mai riwaji ba shi da kunyar ya tuke tirara gaban maza gaban yan uwansa saboda dama aikin mutanen annabi annabi ruwa alaihi salatu sannan kasancewar su yi liwaɗi da mutane a gaban jama'a ba a boye ba waɗanda su ake kira almujahara wanda shi kadai ba karamin laifi ba ne almujahara din ma'afi abinda manzon Allah ya tabbatar mana min akbaril kaba'ir yana daga cikin munanan mafi munin laifi wato ka aikata wani laifi a boye ka fito gaban jama'a ka faɗa ba karamin laifi ba ne wajen Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yace akwai hadisi na sahih bukhari kitab adab babu fadl al-mu'min ala nafsihi hadisi na dubu shida da cikin da da sahih muslim kitab zuhri babu nahyi an hasati al-insan fitra nafsihi hadisi na dubu shida da tara da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin kowa daga cikin al'umma ta Allah zai yafe mishi a lahira amma banda wanda ya bayyana laifi mai bayyana laifi Allah ba zai yafe mar ba in ji Allah sallallahu alaihi wa sallam kowa ya aikata laifi in dai al'umma annabi ne in dai musulmi ne Allah zai yafe masa amma banda mai tona asirin kansa ya bayyana laifi domin wannan yana nuna wato yana iskilanci ne ga Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna alfahari da abin da yake aikatawa manzo Allah ya bada misali yana cewa wa inna min al-mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-layli amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah alayhi fa yaqulu ya fulan amiltu al-barihata kaza wa kaza mutum ne daren jiya ya aikata alfasha ko dai zina ko zaka ko wani aiki mara kyau Allah ya rufa mal asiri domin lokacin da ka aikata laifi asirin ka bai tonu ba wa ya rufa maka asiri Allah ne Allah ne ya rufa maka asiri manzo Allah yake to ka waye gani cikin suturar Allah amma da kanka kake ta wannan sutura ta su kana ga mutane wani a daren jiya na yi kaza da kaza da wani ko da wani ko na aikata laifi kaza ka fara da suturar Allah gari na wayewa kake ta wannan sutura annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa yusibu yakshifu sikar Allah anhu ya waye gari yana yaya wannan sura da Allah masa saboda ka Allah baya yafe mu mutumin nan wato wannan yana cikin mutanen da ba su samun gafara a ranar kiyama mutumin da baya kunyan rufe asiri baya kunyan rufe asiri wato domin asiri abin arziki idan ya zama shi ba shi da kunya yana ganin alfasha ba abin kunya ba ne wannan mutumin baya cikin waɗanda suke samun gafaran Allah subhanahu wa ta'ala a sharhin fatul bayani na ibnu hajar al-asqalani ya kawo bayani ibnu battal mujallad da goma shafi na dari wanda yake cewa fil jahri bil ma'siya istighfafun bi haqqillah wa rasulih ka fito fili kana sabon Allah kamar ikilanci ne ga Allah da manzonsa izgilanci kake ma Allah da manzon sa wato kana nuna ma Allah kai da ka hana ka gani ga shi na yi shi sa kake sabon Allah a fili a bayyane wa bi salihin mu'min sannan izgilanci ne ga mutanen kwarai domin idan akwai waɗanda suke ganin girman ka kaga za su ji kunya amma suka fito kai abun ba tare da ka damu da su ba wa fihi darbun min al-ilal lahu وفي الستر وفي الستر لها السلامة من الاستكبار idan mutum ya koya kafin ya saba ma Allah to kaga kamar ya daraja Allah ne tabaraka wa ta'ala ba ya istilanci ga Allah bane ya san cewa Allah yana ganin ka koda a koye ne ya san amma duk da aka ka fito kai laifi a bayyane ya nuna cewa ka san Allah yana ganin ka a goye to ka ma yi a bayyana ya gani ko da wato ba a goye bane a bayyana ma ka yi bayyana don haka yasa bayyana laifi ya zama iskilanci ne ga Allah aka boye ne ko da laifi yana nuna kana jin kunyar Allah yana nuna kana jin kunyar bayin Allah yana nuna kana daraja dokokin Allah duk da ne ka ka ka kasa barin laifin amma kana yin ka a goye akwai alamar kana tare da imani amma ranar da kan so kana yin ka a fili ba kaga ya nuna kenan baka damu da kowa ba baka damu da dokar Allah da ta manzon shi ba baka damu da mutanen da ake kunyar su ba baka damu da ƴaƴanka ba baka damu da duk wani abu da mutane suke ganin babba ne ba yace wa idza tamahhaba haqqul lahi fa huwa ahad akramu akrami ila aka ce ka ya kai ne a zuciyarka akwai nadama to Allah ya ma sutura tunda har Allah ya ba su tura gari ya waye babu wanda ya san ka aikata wannan laifi har zuwa mutuwarka ibn bakar ya ce idan laifin tsakaninka da Allah ne to wannan laifin Allah ba zai fallashe ka akan ka ba a ranar kiyama duk laifin da ya zama tsakaninka da Allah ne Allah ya maka sutura a kanka har ka mutu asirinka bai tono ba to a lahira muku maka aljanna in dai kana musulmi yace fa da zalika idan ka sarrafu fi duniya lam yaqbahu fil akhirah duk mutumin da Allah ya rufe mar asiri a duniya lokacin da yake aikata wani laifi tsakaninsa da Allah ya kuma yi nadama in dai musulmi ne tunda Allah ya rufa mar a duniya to Allah ya Allah ba zai kunya da shi ba wallahi shahid in in kuwa mutum ya fito ya bayyana ba ni Allah ya rufa mar asiri lokacin da yake aikata laifin sai fito yake ai ya aikata wannan laifi ka gama da wannan sura ta Allah saboda ka Allah zai gafarta ba wannan mutumin a ranar kiyama ta haka yasa waɗannan mutane aikin nasu yake yayi munin gaske وما كان جواب قومه إلا أن وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا من قريتكم إنهم أناس يتطهرون وما كان جواب قومه الله يشي باب جواب da mutanen sa suka bashi annabi Nuh alaihi salam babu wata amsa da mutanen sa suka bashi illa an karu face kawai cewa ku kai akhrijuhum min qaryatikum ku fitar da su ku fitar da su wato da shi da mabiyansa a fitar da su daga wannan alƙarya innahum unasun yatafaqahu saboda su mutane ne da suke son karkata wato annabi Nuh yana son karkata saboda haka bai kamata ya zauna a wannan garin ba me Allah ya ce فأنزلناه وعلى إلا امرأته كانت من الغابرين فأنجيناه وأهله sai muka tseratar da shi da iyalinsa mun tsayar da annabi Nuh alaihi salam da shi da iyalinsa illa imra'atuhu sai dai matarsa wanda yake nuna idan aka ce iyali ana nufin gidanka ba iyalin matarka kawai ba don kaga Allah ya faɗi iyali sai ya keɓe mata ko ya bar cewa kalmar iyali a alqur'ani tana ɗaukan ma'anar ƴaƴanka da duk waɗanda suke gidanka ba wai matarka kawai ba fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atuhu kanat min al-ghabin sai dai matarsa guda matarsa guda tana cikin waɗanda wato suka zama su baya waɗanda Allah ya hallaka ibnu kathir yace wa lam yu'min bihi ahadun minhum siwa ahli baiti faqat abinda alqur'ani mana ishara akai shi babu wanda ya imani da annabi Nuh alaihi salam sai dai iyalin gidansa kawai mutanen gidansa kadai kamar yadda Allah ya faɗa a suratul zariyat fa akhrajna man kana fiha min almu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin min almu'minin gida ɗaya kak aka samu waɗanda suka yi imani subhanallah annabi zo ya samu wato wahala ta wajen da'awa da mutanen wannan gari iyalan gidansa kadai suka yarda da shi sauran gari babu wanda ya yi haka Allah ya tabbatar illa ra'atuhu fa innaha lam tu'min bihi matarsa bata yi imani da shi ba bal qalat ala dini kauniha tana ma kan addinin mutananta tuma'iruhum alayhi tumali'uhum alayhi wa tu'limuhum biman yaqdamu alayhi min min min difani wanda haka idan an yi bako ita ma take ishara ga mutanen gari wato idan aka yi bako a gidan annabi ko sai ta mutu ishara bishara in bai da hawa bai da mutum nuna musu wata alama da za su gane da yi musu alama da za su gane annabi hobi ya yi baki saboda haka yasa lokacin da aka yi umarni ga annabi hobi ya fita daga wannan gari an masa umarni an ya fariya bi ahalihi ya yi tafiyar dare da iyalinsa da mutanen gidan Allah yi umarni ma imra'atahu banda wannan matar kare gaya mata wala yukhrijaha min al-balad ita matan kar an fita da ita daga wannan gari me ya faru da su wa amtarna alaihim wa amtarna alaihim matara fanzur kayfa kana aqibatu almujrimin wa amtarna alaihim matara muka yi musu ruwan sama wani irin ruwa Allah ka kare mu daga irin wannan ruwa wa amtarna alaihim mun yi ruwa akan su mataran wani irin ruwa ka san ruwan ba irin wanda ka saba gani ba ne ruwa ne na azabar Allah nas'al Allah salama wa afiya sai Allah ya ce ma annabi kaga maganar ana yin ta da mu amma karshen labarin annabi zo sai ana wa annabi ishara shi kadai fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin ya kai Muhammadu dubi yanda karshen masu laifi ya kasance ana gaya wa annabi ka dubi yanda karshen masu laifi ya kasance shi ba annabi tunda an kira shi kadai a ƙarshen labarin mutanen zo saboda ake samu zan Allah bai ɗauki al'amarin liwaɗi da sauki ba kaga bayan Allah ya gama gaya masa labarin annabi zo da jama'ansa ƙarshen labarin aka ce ma annabi ka dubi kai ka dubi yadda ƙarshen masu laifi ya kasance kai Muhammadu duba kaga magana tana da tasiri kenan ko ana yi kai tsaye ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ka manzon Allah bai sassauta ma al'amarin da ba shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai sassauta game da al'amarin da duk yake ya shafi liwaji ba akwai hadisin Abdullah ibn Abbas wanda yake nuna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki al'amari na liwa tunda Allah ya ce masa unzur kaifa kana aqibatu ka dubi yadda karshen su ya kasance ka dubi yadda karshen su ya kasance manzo Allah ya san karshen jallewa da musiba ne Allah ya samu gani manzo Allah sai ya gane karshen mai liwadi musiba ne saboda haka yasa manzo Allah yake cewa la'ana Allah man gayyara hukumal ardh hadith Abdullah bin Abbas manzo Allah yake Allah ka dine ma wanda ya canza alamar da ta raba kasa da kasa bikon kenan duk wanda ya matsa da bikon Allah ka dine ma ji manzo Allah shine alamar da ta raba gonarka da wata ko alamar da ta raba filinka da na wani idan ka dan matsa da shi ba wai magana kana da hakki ba la man gayyara duk wanda ya canza inda alamar kasa take Allah shine mar albarka dan akwai wanda ya to ai ba zai ji saboda gaban filin da wata cikin mota ne shine na dan matsa da shi manzo Allah ya ce duk wanda ya canza alamar da ta raba kasa Allah shine mar albarka saboda ka mu daina daukar sassauci Allah ka kare mu la'ana Allah man zabaha li ghayrillah manzo Allah yace Allah ka tsine ma wanda ya yanka dabba don wani Allah kaga kenan wanda ya yanka dabban tsafi manzo Allah ya tsine mar albarka la'ana Allah man la'ana walidayhi Allah ka tsine ma wanda ya tsine ma iyayensa la'ana Allah man tawalla ghayra mawali Allah ka tsine ma wanda ya tsine wasu waɗanda ba abokan jibantarsa ba kamar wanda ya haɗa sunan wani da nasa ba na baban shi ba saboda ya tafi wani wanda ba nashi ba la'ana Allahu man kallaha a'ma an sabil Allah ka tsine ba wanda ya batar da makawo ya raba shi da hanya saboda mugunta la'ana Allahu man waqa'a ala bahima Allah ka tsine ba wanda ya tara da dabba wanda ya yi jima'i da dabba Allah ka tsine bar albarka kaga annabi ya gera su in ji Abdullahi bin Abbas amma sai manzo Allah ya zo karshe yake la'ana Allahu man amila amala qaumi lut la'ana Allahu man amila amala qaumi lut la'ana Allahu man amila amala qaumi lut da aka zo maganar liwa'i manzo Allah sau uku yana tsine mara albarka Allah ka tsine ma wanda ya aikata aiki irin na mutanen annabi lut Allah ka tsine ma wanda ya aikata aiki irin na mutanen annabi lut Abdullahi bin Abbas yace salatan sau uku manzon Allah ya maimaita kaga wadannan din na baya kamar ana ga maka na jira Allah ka kare hadisi yana silsilatu sahiha hadisi na 3360 da kuma sahihu jami'i sahih hadisi na 5860 da saboda haka yasa kinuwar manzon Allah yasa duk mutumin da ke liwadi yake tare da musiba saboda Allah ya buga misali da yadda ya hallaka mafiyarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai yinsa don haka liwadi gaba ɗaya da cikin da babu alkhairi akwai malamin da ake kiransa al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wanda ya rasu shekara da shekara da shida da shida wato shekaru ɗari takwas da talatin da suka wuce mai littafin tafsirin al-Tafsirul Kabir al-Tafsirul Kabir yace inna mu'amalu liwadi da kake gani wani aiki yujibu istihkam al-adawa bayna al-fa'il wal maf'ul idan sha'awa kana cire ta ne don soyayya to liwadi idan kayi ta jawo maka kiyayya kake ba wai soyayya ba sai zama aka ci kaga tsinuwar Allah tana kan mai kenan domin kamar misali kana cin abinci na ka koshe kana jima'i saboda cikin sha'awa to amma liwaɗi in ka yi shi yana dawo maka da musiba ne ba cirewa yake ba ba cire damuwa yake ba ba cire ainihin damuwar yake maka ba yana dawo maka da ita don haka ita malami yake cewa idan aka samu masu liwaɗi biyu alfa'il wal maf'ul da wanda yake liwaɗi da wanda ake masa liwaɗi komi dadewa Allah zai haifar da adawa tsakanin su adawar da ba a taɓa samun irin ba wanda a yau in kana duba tarihi waɗanda ke ganin liwalin abin alfahari ne kamar turawa waɗanda ke ganin halarcin aure tsakanin maza da maza ka duba yadda ƙarshen rayuwar su take kasancewa ka duba yadda ƙarshen rayuwar su take kasancewa ka samu mutum da dukiya da mukami amma ƙarshen al'amarin da ya rage kashi ko ya kashe kansa ko wani ya kashe shi saboda wannan inuwar ta Allah da manzonsa da ta dawo kawun Allah ta gare saboda Allah tabaraka ta'ala ya tabbatar mana a cikin Qur'ani shi shi wannan malami abin da yasa liwadi bai jawo bai jawo soyayya bai jawo cire sha'awa sai dasa musiba saboda akasi ne na umarnin Allah Allah ya faɗa misali a suratul Ruh آية الشمس إلى شواء من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها yana daga alamomin samuwar Allah Allah ya halitta muku mata ko ya halitta muku mata daga jikunan Allah ya fitar da mata daga cikin maza me hikima da tasunu ilaiha saboda ku samu nutsuwa da mata ku samu nutsuwa da mata da maka nutsuwa tana da wa in ka zauna da wani ya za a yi nutsuwa ta same ka idan ka zauna da wani in ji malami ya ce wata alabai da kuma wata ta rahma Allah ya saka soyayya da tausayi a tsakanin ku saboda haka idan ka zauna da mace akwai nutsuwa zaman da kake yi ba ɓaci yake ba kullum daɗa kyau yake saboda ne saboda Allah ya yi hikima sai ya ɗaure alaƙar tsakaninka da ita da abubuwan guda biyu Allah ya daure alaka tsakaninka da matanka da abubuwa guda biyu na farkon su shine soyayya soyayya kana son ka lokacin kana budurwa kana da sauran tsari ana cikin tafiya idan ta kai shekara talatin arba'in soyayya ta kare me za a yi sai a rabu ko na amma saboda imani sai Allah ya canza matsayin soyayyar da tausayi sai ya canza matsayin son da kake masa da saboda tana da tsari mai kyau saboda tana da abin sha'awa yanzu wannan abin sha'awa ba duk ya kare saboda ta duba to maimakon ka rabu da ita sai Allah ya ce da gurbin soyayya sai ya dasa tausayi a wurin saboda haka a yanzu ba ka tunanin rabuwa da ita saboda me saboda tausayin ta kana da wanda baban da ma ya rasu wanda ma ya rasu kanin baban ma ya rasu na da ke ina za ka ce ga ta ma ba ta da kyau wa zai aure ta saboda haka me zai sa ka zauna da ita a tausayi kaga Allah ya daure alakar tsakaninka da matanka har zuwa mutuwa da abubuwa guda biyu na farkon su al-mawadda na biyun su ar-rahma sai malami yace Allah ya ce a ƙarshe inna fi zalika la ayatin li qaumin yatafakkarun wannan cikin sa akwai alamomin samuwar Allah amma ga masu tunani yace to idan ka ce zaka zauna da namiji ka dauki ayar na aka tinta Allah bai saka sukuni tsakanin zaman namiji da namiji ba dan kan Allah ce li taskunu ilaika me yasa Allah ya sauwake zama tsakanin namiji da mace saboda a samu damar zama to babu wannan sauƙin zaman tsakanin namiji da namiji sannan babu almawadda babu arrahma don haka yasa idan an zauna kai suka ce ai sun yi aure namiji ya aure namiji ta wata ɗaya biyu ko shekara ɗaya biyu za ka ji ɗayan ya kashe ka saboda sun yi akasin abin da Allah ya faɗa cikin alƙur'ani saboda sun jawo ma kansu tsinuwar Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ma ibnu qayyim jawziya yayi magana a littafin sa jawabul kafi shafi dari da sittin yace fa inna fil liwati min al mafasid idan muka ce za mu kirga barnan da ke tare da liwati ma yakutu khafra wa ilada والتعداد kirke da kididdiga ya wato ba za mu iya lissafawa mu kididdige ba ba za mu iya ba wato zai kure kirgen mu in dai za mu zauna lissafin barnar da ake samu cikin liwaji yace ba za mu kididdige su ba wali an yuqtala al-maqul bi ibn qayyim yace to shi da a ce wanda ake liwaji da shi ya san me zai biyo baya da ya fi zaben a kashe shi min ayyuka da namiji ya kare shi da ya san bala'in da zai tinkari rayuwarsa a dalilin liwadi da ya gwammaci a ce ya rasa ransa a kan namiji tara ne saboda bala'in da ke biyo baya yake ba kuke kuwa fa inda hu yaqsudu fasadan la yurja lahu ba'dahu salatun abadan ibn kan yake domin kuwa da zaran namiji ya tara da kai to ya jawo ma fasadin da babu mai gyara shi har abada ya jawo maka fasadi wanda babu mai gyara shi har abada na biyu yadhhabu khairuhu kullu duk alkhairin da Allah yake sama bawa saboda imani da zaran namiji ya tare da shi Allah ya amshi wannan alkhairin Allah ya karbi wa tamussu al-ardu ma al-hayati min wajhi sannan duniya tana tsotse ruwan kunya da Allah ke zubawa a fuskar mumini kowane mumini akwai ruwa na kunya da Allah ke zubawa a fuskar sa amma da zaran kayi wani kasa za ka tsotse wannan ruwan don ba naka bane saboda haka daga ranar da mutum aka yi riwaji da shi la yaskahi ba'da zalika min Allah wala min kalbi babu sauran kunyar Allah a zuciyarsa bare kunyar halittar Allah babu sauran kunyar Allah babu sauran kunyar halittar Allah wa ta'amalu fi qalbihi wa ruhihi nutfatul fa'il sannan wannan maniyin namijin da ya shiga cikinsa tasirin da zai majininsa ma ya amalu summu fil badani yadda ka san a ɗauki poison a zuba a jikin mutum haka wannan mani yake lalata wato jini da kuma halitta ta ɗan adam wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa a jikin sa daga na kariya da sauransu saboda haka musibar tana da yawa ibnu qayyim ya yi magana mai tsawo wanda a cikin littafin saboda tsawon maganar ya sa ba za mu kawo duka ba yana cewa har ma malamai malaman sunna sun yi muhawara anya ba wanda ya yi liwaɗi ba wanda aka mar liwaɗi anya zai shiga aljanna ba ka muhawara akan wanda ya yi liwaɗi ba shi ba kansa ake magana ba Allah ya samu gani wanda aka ma liwaɗi din anya zai iya shiga aljanna ko ba zai shiga ba wannan fa akwai sabani wanda kanin malaman sunna anya ba wanda aka yi liwaɗi da shi zai ma iya shiga aljanna zai yiwu ya iya tuba wannan muhawara tana da yace har ibnu taymiya yana cikin waɗanda suka ba da hujjoji da dama akan wanda duk aka yi waji da shi shigarsa aljanna abu ne mai wahala saboda ne Allah yana toshe kafa na alkhairi ga wannan bawa amma a ƙarshe ibnu kai yake cewa babu wanda ya zai shiga tsakanin bawa da mahaliccinsa babu mamaki Allah ya karfa magarinsa no babu mamaki ya dace da rahamar Allah ya iya tuba kafin mutuwa babu laifin da mutum ba zai iya tuba a kansa ba Allah ya samu gani saboda haka yasa manzon Allah a hadisin Jabir bin Abdullah ya dinga mana gargaɗi domin ya san abin da zai biyo baya don hadarin ka inna akwafa ma akafu ala ummati amal qawmi lutin manzo Allah ya ce abin da na cikin tsoronsa ga mutane na shine aikin mutanen ko hadisin yana sahihu jami'i sahih hadisi na dubu da ɗari biyar da hamsin da biyu da sahihu sahih hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da goma sha bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da ya fi jin tsoron aukuwansa ga yau mu al'ummarsa shine liwaji me yasa saboda manzo Allah ya ga abubuwan da za su auku karshen zamani kuma ka lura da yadda duniya ta tasalla a yanzu ka lura da inda duniya ta dosa a yau saboda su kafirai da masu yi kwana da Allah da dadewa saboda haka su a wurin su ba ma liwajin ba aure ake tsakanin namiji da namiji Allah ta kare kuma wannan guguwa tafiya ne tana tana shiga kasashen duniya da dama manzon Allah ya ce ko abin da na fi jin tsoron ga al'umma ta ba wata al'umma ba al'ummar musulmi a wayi gari liwaji ta yazo a cikin su Allah ta kare mu je labari na gaba وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين
وإلى مدين أخاهم شعيبا مزوى كمتانا مدين وأيها مسلم تدوكون فأنه شعيب عليه السلام متانا مدين ينقى سوائي قال يا قوم اعبدوا الله النبي شعيب يقول يا أبو جماعة كفوا كما الله ما لكم من إله غيره باكو ده ولا أبن بوتا من لا يشاء بوتا مسأمبا الله با قد جاءتكم بينة من ربكم حقيقة حجة تازمكم لغو جماعة لشنكم فأوفوا الكيل والميزان لما تقولك تلك مودو دمعوني في كيل ولا تبقوا الناس أشياء كرفوا لك رجي ومتاني دوتيهم kar ku rika rage wa mutane dukiyar ta wasu dabaru a harka da kasuwanci daga wanda shi ne umuma ne ke nuna cewa ka rage wa wani hakkinsa shi ne abin da Allah ta abu yake magana a kai ba wai mudu da ma'aunin kaɗai ake dubawa ba saboda haka al-gush ne umuman wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum kada ku rage wa mutane kayan kar ku yi wata dabara na al-gush na cutar da mutane wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kuma kada ku yi barna a cikin kasa bayan gyara ka zalikum khairul lakum wannan shi ne muke alkhairi gare ku in kuntum mu'minin in kun kasance masu imani kaga ya nuna gyaruwar duniya tsayuwar addini da zaran babu addini duniya lalacewa ce idan babu addini duniya lalacewa ce ولا تقعدوا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ولا تقعدوا بكل صراط كلين سبلا وأقوة هيا كنا برازنا دولة نسكي إيماني wato saboda mugun halinsu har ma suna wasu ke hanya saboda barazana ga muminai a duka rasa da muminai ana ana mutuna musu su iduna wa tafsutuna an sabilillah kuna mummunan alkawari ga wanda ya yi imani kuna hana mutane su hanyar Allah man amana bihi wato wanda ya riga ya imani da shi wa tabghuna ha'i wa kuma kuna su hanyar Allah ta zama karkatacciya wadkuru in kuntum qalilan fakatharakum ku tuna bada dan ku kadan ne sai Allah ya ƙara yawan don haka yawan jama'a rahama ne kar ku yarda mutane su gaya muku cewa ku kai da iyali na abinda alqur'ani ya karanta da mu yawan jama'a rahmat annabi shu'aib yana gaya muku da ku kadan ne gashi yanzu kun yi yawa
saboda haka yasa kaga idan mutane suna da yawa murkushe su da sauri yana da wahala amma idan yan kaɗan ne to nan da nan sai a yi tunanin za a iya karkarewa a gama su wannan ya zama darasi gare mu don haka yasa yawa rahama ce kullum musulmi ya rika tunani akan abubuwan da Allah ya faɗa ya daina duba abin da wasu makiya Allah ke faɗa wanda annabi Shu'aibu annabin Allah ne yake gaya wa mutanensa wazkuru iz kuntum qalilan ku tuna ba da ku kaɗan ne fa kasara kun sai yawai ku yanzu kai gidanka ka sa a ce mutum biyu ne kawai da gida ne mutum goma da gida mutum biyu ne ba dai ba ne rahamar Allah ta fi yawa a gidan da aka samu mutane da yawa sai a kai baka son tashin hankali gida da hayaniya a ce yara ko ina a ashe sa ka tsaya ma yara ne wannan ba karamin jahilci ba shi yasa idan aka tashi murkushe ku ba a wahala amma da zaran kun hayayyafa wannan hayayyafan da aka yi ba karamar hama ba don haka yasa kake gani hatta barazanar da aka tasar mu arewa ba shi nasara ba saboda me number one abin da Allah ya taimake ya taimake mu da shi yawan mu kuma kowa ya san an yi yadda duk za a yi saboda yawan mu Allah ya tsayar da mu to yanzu an sai ka zauna kai baka tunanin haihuwa Allah ya mu dace ce wanzuru kaifa kana aqibatul muslimina ku duba yadda karshen masu barna ya kasance sai ya ce wa in kana وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به لا يكفن في وتجمع تشنكو كاي إيماني لأبن أكا يكون به وطائفة لم يؤمنوا كا وتجمع كما بتي إيماني با وتمتعني سنك تفشي بيو وتسني إيماني لأن شعيب عليه السلام وتكما سنكا فشي مسا sai ya ce wa mabiyansa fasbiru sai ku yi hakuri hatta ya hukuma Allah bainana har dai Allah ya kunce tsakaninmu وهو خير الحاكمين على شيء متي الخير ما تركونش قال الملأ الذين استكبروا قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك والذين آمنوا معك من قريتنا والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قال الملأ الذين استكبروا من قومه ولن تند سكي جرمان كي daga cikin jama'an sa wadanda ba su yi imani da shi ba suke cewa la nukuri jannaka ya shu'aibu wallazina amanu ma'aka min qaryatina ya kai shu'aibu za mu kore ka da waɗanda suka yi imani da kai daga garinmu min karyatina daga garinmu kamar shi ba garinsa ba ne za mu kore ka da waɗanda suka yi imani da kai daga garinmu aula ta kutun da fi millatina ko ko lalle ne ka dawo tafarkin lalle ka dawo tafarkin idan baka dawo tafarkin mu ba to za mu kore ku kaza sai ce awalan kunna ka'idina za mu dawo tafarkin na ku ko da ba ma so ko da ba ma so kamar wannan yana mai da musu amsa a ce ma dawo ko da ba ma so wato ko dole za a samu dawo kenan ka duk kare na hada zani فجبرنا على الله كذبا من عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها lalle muka koma ga tabarkin ku ji annabi shu'aib alaihi salam in udna fi millatikum idan muka koma ta barkin ku ba'da idna jana Allahu minha bayan Allah ya tsayar da mu daga wannan tafarkin ga dukkan na Allah zai kasu hakika in mun yi haka to mun yi wa Allah kariya Allah ya ba mu shiriya mu gane gaskiya sannan daga baya mu jefar da gaskiya mu koma ga bada ta ba ba zai yi ba wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allah rabbuna sai dai fa idan Allah ya nufa amma abu ne mu dai ga zaɓin mu ba za mu iya koma ga wannan tafarki ba sai dai idan Allah ma alikin mu ya yi nufin haka wasi'a rabbuna kullu shay'in ilma shi mahalicinmu ilimin sa ya yalwaci dukkan komai ilimin Allah ya yalwaci dukkan komai Allah kadai ya san farkon abu ya san karshen sa wannan yana nuna maka ko da ka samu imani karka cika baki ko da ka samu imani karka cika baki ko da Allah ya taimake ka da wani aiki da kyau karka cika baki dan baka ma san karshen sa ba annabi annabi shu'aib bai cika baki yana yana karantar da mu cika baki ba ya kyau saboda haka lokacin suka ce ko dai ku dawo ta mu ko mu kore ku daga garin nan sai ce a ai in muka koma ta ku mun yi wa Allah kariya ba zai yi mu koma ta ku ba amma duk da haka sai ya ce ba mu da ikon zartar da hukuncin sanin makomar mu kanmu a yanzu dai mun san imanin ba za mu ce har abada ba mu iyawa ba domin gaba na Allah ne Allah kaɗai ya san gaban bawa Allah kaɗai ya san gaban bawa don haka komai imanin ka a yau baka sai da karshen ka zai kasance ba Allah ka kyauta da karshen mu don haka babban abu shine ka maida wa Allah al'amarin ka kuma kai ta roƙon Allah ya tabbatar da kai akan shirya akan shirya kawai shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ala Allah tawakkalna mu dai ga Allah muka dogara da imanin mu ba ga dabarar mu ba domin illa dabarar mu ne ba ku shakka mutum yana iya komawa ga shirka da kafirci in ka duba za ka ga akwai wanda ya fi ka ilimi kuma kafiri ya fi ka ilimi wani ya fi ka basira wani ya fi ka hankali wani ya fi ka dukiya wani ya fi ka asali amma kuma bai samu addini ba kafiri a shi kaga ba dabara ka ba sai rahama ta Allah saboda kai ga annabi ka ce ce Allah tawakkalna mu dai ga Allah muka dogara kamar yadda ya ba mu imanin nan muna roƙonsa muna roƙonsa ya tabbatar da mu akan wannan shari'a har mutuwa haka yake cewa rabbana ftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin kamar inda ya faɗa ne a baya fasiru hatta yahkum Allah bainana wa huwa khairul hakimin fa ya Allah kai buɗi tsakanin mu da jama'ar mu bil haqqi ka buɗe gaskiya tsakanin mu da jama'ar mu ta yadda masu ganewa za su gane wa anta khairul fatihin kai ne mafi alkhairin masu buɗewa masu buɗe shiriya kai ne wanda za ka iya buɗe shiriya ga bayinka wato Allah kai hukunci tsakaninmu da jama'a mu وقال الملأ الذين كفروا وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون وقال الملأ الذين كفروا من يا وطن سكافر جسنا سوى من قومه ومن يمتع نفسه من يجمع على الشعيب suke ce suke gaya wa mabiyan annabi shu'aib la in ittaba'tum shu'aiban innakum idhan lakafirun manyan gari na cewa in ne kuka yarda kuka ga annabi shu'aib to kun yi hasara me ya biyo baya فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الرجفة sai girgiza ta kama su tsawa girgiza ta kama mutanen su asbahu fi darin jasimin suka waye gari suna gurfane a wato a cikin gidajen su wannan yana nuna cewa Allah ya halaka su gaba da yanzu الذين كذبوا الذين كذبوا شعيبا كأن لم يبنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين الذين كذبوا شعيبا ولا تذكري كأن النبي شعيب عليه السلام كأن لم يغنوا فيها kamar da ba a same su a garin ba saboda gari ya yi jiki ta riga an gama da mutanen gari in ka zo ya ka shiru ya zama ku bayi allazina kazzabu shu'aiban tawkidi wato saboda hikima mu'jiza na Allah tabaraka wa ta'ala saboda balaga ta alqur'ani Allah ya maimaita wannan dan jan hankalinka الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الكافرين kaga da Allah mai ta waɗanda suka kare ta annabi Shu'aibu kamar da ba a yi su ba waɗanda suka kare ta annabi Shu'aibu sun kasance su suka tafi kaga Allah ya ce mai mai ta dan mai hankali ya gani Allah ka tabbatar da mu akan imani da ya ba da ya biyo ba فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آتى ونصحت لكم فكيف آتى على قوم
Wanda كافرين wallah an wuce annabi Shu'aibu alaihi salam ya juya ga mutanen nasa. Wa qala yace ya qawmi ya ku jama'a ta laqad ablagtukum risalati rabbi la hakika na isa muku sakonnin mahalicci na kaga shi ma kalmar za ta dace da kalmomin manzalin wadanda suka gabace shi laqad ablagtukum risalati rabbi la hakika na isa- na isa muku da sakonnin mahalicci na wa nafahtu lakum kuma na muku nasiha na muku nasiha ga abin da biyo baya an hallaka ku to ni dai wallahi ban jin haushi yace fa kai ba arza ala kauni kafin dan me zan yi bakin ciki akan mutane kafirai wato bai ma jin haushi bai jin bakin ciki Allah ya hallaka mutanen saboda ne saboda kafirai ne wannan darasi ne gare mu a kun kafiri ya mutu ranka ya baki matukar wannan bacin nan saboda asararsa da aka yi na- na na matsayinsa na addini babu shakka mutum yana kuskure fa kaifa asa al'asa shi ne alhudu fa kaifa asa ala kaunin kafirai ta ya za a yi ta kai shi in yi bakin ciki saboda mutane kafirai sai dai a nan mu lura annabi shu'aibu yana magana da su ko bayan an riga an hallaka su fatawalla anhu wa qala ya qaumi annabi shu'aibu yana magana da su bayan an hallaka su suna ji ne suna jin maganar da yake musu tun da an riga an hallaka su shin tana yiwuwa wanda ya mutu ya ji magana babu shakka tana yiwuwa amma asali asali al-amwal la yasma'una kalam al-ahya duk wanda ya mutu bai jin magana wannan shine asalin hukunci da zaran ka mutu to duk wani abu da yake mu'amala da ake da kai ya kaɗe ganin ka jin ka tun da kana gani da ido ji da kunne da sauran duk an kaɗe da zaran ka mutu ya kaɗe duk wata hanyar sadarwa tsakaninka da halittun Allah an daɗe idan aka cewa da ya mutu asali wanda shi ne. kamar yadda zai cikin fata wa lasna a mujallar na farko shafin ɗari uku da goma sha uku dalili kuwa saboda Allah ya faɗa surar fatir wa ma yastawi al-ahya'u wal amwat inna Allah yusmi'u man yasha'u wa ma anta bimusmi'in man fil qubur Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kai ba za ka iya ciyar da ba za ka iya ciyar da waɗanda suke cikin kaburbura ba wato ba za ka iya magana da shi ba Allah yake gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da shi وما أنت بمسلم الله ينا جاي موا النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك فاك يشير دا من في القبور فأشهد الله عدم السماء من يدعوهم إلى الإسلام ثم ذاك الله يا كرف فام النبي محمد شوى بزي إيا ciyar da waɗanda suka riga suka mutu ba haka ma waɗanda ke da rai waɗanda Allah bai nufe su da shirya ba ba zai iya shirya da su ba wato Allah yana tabbatar ba annabi sallallahu alaihi wasallam shiriya a hannunsa take ba a hannun annabi ba wa ma yastawi al-ahya wa al amwat inna Allah yusmi'u man yasha Allah shi yake ciyar da magana ga wanda ya ga dama saboda haka idan mutum ya mutu Allah yana iya yana iya ciyar da shi magana Allah yana iya ciyar da shi magana don haka yasa aka samu abin da ake cewa lokuta da Allah ya waye matacce yana iya jin yana iya jin kira matacce yana iya jin kira a wasu lokuta amma ba ainihin siffar ka bane ba idan ya mutu an gama ɗaya daga cikin siffofin shi ne cewar alaihi sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yusallimu alaihi illa radallahu bihi hatta arudda alaihi salam babu wanda zai min sallama a ko ina yake face Allah ya maida ne raina ta yadda zan maida masa sallama wannan ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam kuciya ce gare shi kuma a hakan ba wai yana iya jin sallamar taka bane ba in ka yi sallamar a ko'ina kake a duniya Allah zai maida masa damar yadda zai maida ma sallama za a gaya mar wane ya maka sallama manzon Allah zai mai da maka sallama din a ko ina kai saboda haka yasa ba dalilin da zai sa mutum ya ce wai sai ya je Madina ya ce ko ko ya bada sako idan ka je Madina ka isar da gaisuwa ta ga manzo daga inda duk kake kace assalamu alayka ayyuhan nabi wanda a sallah muna yi idan kana sallah kana tafiya kana yi sallama ga annabi wannan sallamar da kai Allah yana kai ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan baya nuna cewa annabi ya dawo yana gari la mala'ika na isar masa mallin wasu mala'ikatu zalika sala mala'ika na isar wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sallama don haka shi ya zama an keɓe mar wannan dama saboda kusufiya gare shi saboda daraja mu'jiza gare shi saboda mu'jiza ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa huwa istisna'un min al-haqq kaga asali mutum bai shi kira idan ya rasu amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya masa wannan mu'jiza ya ba shi wannan kyauta na biyu shine lokacin da aka binne gawa idan aka juya za a dawo Allah yana jiyar da mataccen wanda ke kwance a kabarin wanda aka binne Allah yana jiyar da shi karan takalman wanda ke komawa amma da zaran sun wuce ya daina jin komai har tashi kiyama to da karka dauka ai tunda an ce mamaci yana jin karar takalmar waɗanda suka binne shi karka dauka kuma shi kenan in ma ka zo ziyara ko mai kiwo ya wuce gefen makabartar da shanunsa yana sani ai mai kiwo kaza ne to da waɗanda suka binne gawar su dai manzo Allah ya magana kai karar sun binne sun juya Allah yana jiyar da shi karan takalmar su lokacin suke juyawa wanda ya zuci hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan abin da annabi shu'aibu ya yi ya yi kama da abin da annabi salihu ya aikata lokacin da Allah ya hallaka samudawa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya faɗi kamar haka kamar yadda bayani gaba shi ma annabi shu'aib ya faɗi haka kaga ya yi magana da an hallaka su an hallaka su kuma gashi annabin Allah yana magana da su ya yi kama da shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma manzon Allah bayan an yakin badar lokacin da aka yakin badar kamar da Aisha ta bada labari hadisi yana sahihul bukhari إن رسول الله أمر بالصليب أن يطرحه فطره فيه يعني كفى بدر فوقف عليه manzo Allah ya umarni a tara manyan kafirai na Makka waɗanda aka kashe a yakin Badar da aka tara gawa ya jufe sa aka jefa a wani wata rijiya aka jefa waɗannan gawa a rijiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a gaban rijiyar ya ahlal qalib ya ku mutanen da ke cikin rijiyar nan hal wajadtum ma wa ala rabbukum haqqa ko kun tarar da abin da Allah ya muku alkawari ya tabbata gaskiya فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا dan ni na tarar da abin da Allah ya yi alkawari da shi ya tabbata gaskiya dan na samu nasara ko kuma ba kun samu alkawarin da Allah ya yi kun samu ya zama gaskiya sai wani daga cikin sahabbai ya Rasulullah to kalli mukammal mauta yanzu kana magana da matattu fa qala shi manzo Allah yace la qad alimu anna ma wa'ada rabbuhum haqqan lalle sun sani abin da Allah ya musu alkawarin nan gaskiya ne wannan ya zo hadisin ta Aisha ya zo a hadisin Abdullahi bin Umar shi ma ya bada labari yana cewa ittara annabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli al-qabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya leka ga waɗanda aka zuba a cikin wannan rijiya fa qala sai yace wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan ko kun tarar da abin da Allah ya muku alƙawarin sa ya tabbata gaskiya fa kila da aka ce sadqu amwata ya rasulullah kana kira mutanen da suka zama da su fa qala sai ce ma antum bi asma'a minkum ku dinnan ku kubi ku fi su jin magana ta ba a yanzu manzo Allah ya ga masa ya rasulullah kana magana da matattu manzo Allah ya ce ku dinnan ku kubi su jin magana ta ba wallahi Allah ya ji mun sai wannan ya amsa ba ba ya amsa ba lokacin da wannan hadisi na Abdullahi bin Umar ya taho ga aka zo aka gaya ma Aisha ita ma ta ruwaito labarin da aka zo aka gaya ma Aisha ga hadisin da Abdullahi bin Umar ya bada labari bayan yakin Badar ga abin da manzon Allah ya aikata da aka gaya ma Aisha sai Aisha ta ce ai inna ma qala nabiyyu innahumul ana innahumul ana la ya'lamuna anna alladhi kuntu aqulu lahum huwa al-haqq Aisha ta ce ai abinda Annabi ya faɗa shine matattun nan a yanzu suna sanin abin da sun na faɗa gaskiya ne me take nufi idan manzon Allah ya gama maganar Allah zai tushe kullum ba za su sake shi ba saboda haka maganar da annabin Allah yake wa mutanensa bayan an hallaka su Allah yana buɗe kunnuwansu suna jin magana kamar yadda annabawa magabata suka yi misalin shi ne annabi Shu'aib alaihi salam to shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka da don dalili Aisha ta karanta suratul Naml ayat 80 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam innaka la tusmi'ul mauta lalle kai Muhammad ba za ka iya sa matacce ya ji magana ba wala tusmi'u summa du'a ba za ka iya jiyar da kurma ya ji kira ba idza walla musirina idan su juya suna masu bada baya wama anta bi hadhihi al-ummi an fadalatin kai ba zai iya shiryar da makaho bane ba ka iya shiryar da makafi daga batan in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fa hum muslimun Aisha ta karanta wannan aya tana nuna cewa innaka la tusmi'ul mauta ya Muhammad kai Muhammad ba ka iya sa matacce ya ji magana sai dai wanda Allah ya ga dama zai yi wannan maganar tasa kaga Allah ne ya ga dama zai buɗe kunnuwan waɗannan kafirai suka ji bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cikin muslim kitabul janna babu ardi maqadil mayyit hadisin Anas bin Malik wanda shi ma ya ba da labarinsa yana cewa sai bayan kwana uku da yakin badar kafin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya kira hadisin yana kwani ibn hibban kitabu kitabu sai babu khuruj wa kayfiyat jihad anan yace a lokacin da aka tafi yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka an jefa gawayyakin manyan qurayshawa 24 a cikin rijiya فقذفوا في في طويل في طوى من ابواب بدر وكان اذا ظهر على قوم احب ان يقيم بارصتهم ثلاث ليال wato Allah dama idan ya ci nasara a kan wasu mutane da yake ya yake su ya kan so ya zauna a gonar sai ya yi kwana uku kafin ya barke saboda haka da aka yakin badar sai da manzon Allah ya yi kwana uku a mara birane da sai manzon Allah ya ce a kawo masa rakumi da aka kawo masa rakumi sahabbai suka ce to ba mamaki annabi yana da bukata zai zaga bayan gari to ana kallon ku sai gashi ya tafi rijiyar da aka jefa waɗannan manyan kafirai a cikinta manzo Allah ya tsaya a bakin rijiyar kama ala shafatin rafi fa ja'ala yunadihi bi asma'ihim wa asma'i aba'ihim manzo Allah yana kiran manyan kafirai da sunayen da sunayen iyayen ya aba jahal ya fulan bil fulan ayasurrukum annakum ata'tum Allah wa rasulahu shi ina tambayan ku a yanzu halin da kuke ciki ko kuna nadama kuna ina ma a ce kun bi Allah da manzon shi fa inna qad wajanna ma wa adana rabbuna haka dan ku mun san samu abin da Allah ya mana alƙawari ya tabbata gaskiya fa hal wajadtum ma wa adana rabbukum haka shin kuma kun samu abin da Allah ya muku alƙawarin ya tabbata gaskiya sayyidina Umar sai ce ya rasulullah ma takallama min ajsadi la arwaha laha kana magana da rabbi kudan da babu rai a cikin su manzo Allah yake wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa ma antum bi asma'a lima aqulu min ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba a yanzu saboda haka kasan imam kata da yake ahyahum Allah hatta asma'ahum tawbihan wa tasghiran wa ni'matan wa hasratan wa talatuma Allah ya raya kafiran dan su ji maganar manzon Allah ya zama dadin bakin ciki da takaici gare su kafin Allah ya sake karɓar rayuwar saboda mai idan Allah ya magana idan Allah ya magana game da cewa annabi ya kira mutanensa wanda gaskiya ne kuma Allah ya buɗe kunnuwa mutanen ma sun ji sun ji kiran da ya mutu Allah ya albarka shi a jinin mu da Allah mu kuke gafarta mana kuskure akwai wanda ya rubuta tambaya yana cewa a cikin sama a tsakanin sama da kasa wato cikin sama da kasa wanda aka fara halitta saboda a wata aya za ka ga an ce sama aka fara halitta sannan a wata kuma ana cewa kasa ce wani waje kuma kishiyar haka wato don Allah a bayani babu shakka inda Allah ya fara halitta shine kasa sannan sama asalin halittar kasa aka fara halitta amma da aka gama da aka fara halittar kasa ba a gama halittan ba ba a karasa ba sai Allah ya koma ga halittan sama ya doshi halittan sama sai da ya gama sannan shi ne ke ce mana wal arba ba'da zalika dahara menene ake nufi da adduhuru akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha wadannan abubuwan duk daga baya ne amma dai asalin halittar an fara makasa kafin nan aka yi halittar sama da aka gama halittar sama sai aka dawo aka karasa halittar kasa kamar da Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani wannan shine abin da Abdullahi bin Abbas ya fassara shine zaka samu a littafin Dabu Ihamil Ibtirah littafin Muhammad Lamin Shafifi littafin da ke warware mushkiloli da aka samu game da fahimtar wasu ayoyi na Al-Qur'ani. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك